wadda a fayyatatta ita kuma game da mi game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah khalaqa adama ala suratihi hadisai ne yanzu yake kawowa waɗanda mutashabbihu na ke kawowa suna cewa to ai ga hadisai an yi tashbihin Allah da halittunsa to wannan hadisi yana cike ko mun yi na farko innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara to ya bada amsa yace amsa da dunkulalliya da fayyatacciya to sai hadisi na biyu wanda suke kafa hujja inda annabi ka cewa inna allaha khalaqa adama ala surati allah ya halicci annabi adam akan surarsa surawa sura ta shi allah ba sura adam ba su akan sura allah ha'un din nan lamirin nan mai koma ne ga allah sai ce to ga yanan Allah ya suranta Adam da surarsa yace ya halicci Adam akan surarsa sai yace to shi ma wannan hadisin yana da amsoshi guda biyu amsa ta farko dunkulalliya mun yi ta shekaran jiya ko to sai amsa ta biyu fayyatacciya ga ta na ita ce zai kawowa fa naqulu sai mu ce innal ladhi qala wanda yace inna Allah khalaqa Adam ala surati wa fadi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama huwa rasulun ladhi qala shine manzon wanda yace laysa kamithlihi shay'un wace laysa kamithlihi shay'un Allah to annabi shine manzon wanda ya faɗi haka wattaho mana da sakon laysa kamithlihi shay'un annabi ashe yafi kowa sanin ta to kuma ya faɗi waccan ashe baka tsammanin cin karo ne an kai baka tsammanin cin karo tsakanin Allah da manzon da ya aiko muna tare war rasulu manzo la yumkinu bayyuwa an yandika shi furci bima yukadhibul mursili bi kasar sini yayi furci da abin da ke ƙaryata wanda ya aiko shi al mursil Allah kenan mursal wanda an ka aiko shi manzon manzo bayyuwa shi furci da abin da yake ƙaryata wanda ya aiko shi kaga in yayi haka na ya tashi dan manzo muna tare wallazi qala wanda yace khalaqa adam ala surati Allah ya halicci adam akan surarsa huwa allazi qala shine wanda yace inna awwala zumratin lalle jama'a farko tadkhulul janna da za su shiga aljanna ala suratil qamari za su shiga aljanna ne akan sura wata annabi ya faɗi haka ko bai faɗi ba yace jama'a farko da za su shiga aljanna za su shiga aljanna ne akan surar wata fa hal anta ta'taqidu to yanzu kai zaka kudurta anna ha'ula'i alladhina yadkhuluna aljanna cewa waɗannan da za su shiga aljanna ala suratul qamar akan surar wata min kulli wajhin za su shiga ne akan surar wata ta kowace fuska kaga yana annabi ya tashbihin su da wata ko farkon jama'a da za su shiga aljanna za su shiga akan surar wata za ka ƙudurta in mai hankali kake cewa za su shiga aljanna akan surar wata tamaman duk yadda surar wata take za ka ƙudurta haka nan surar wata akan mi haske ma dalla za su shiga huskokinsu na ƙyalli da kasan wata na ƙyalli in ya kai daren goma sha biyar nan ɗai abin ga tashbihin yake ala suratul qamar fil wada'a wal husni akan sura za su shiga aljanna akan surar wata ga haske da kuma kyawu amma baka ɗaukar yadda wata yake wata bai da hannu bai da ƙafa bai da baki bai da hanci bai da kai bai da ciki za ka ɗauka don haka za su shiga ba su da hannuwa ba su da ƙawahu ba su da baki ba su da hanci a'a a surar wata ga mai menene wajihu shabahi wada'a wal husni yadda kasan wata na kyalli haka za su shiga aljanna fuskokinsu na kyalli nan ne tashbihin yake ba tashbihi ba ba tashbihi ne tamaman ba to don haka da Allah ya ce Allah ya halicci Adam akan sura tai kana nihin akan sura Allah tamaman ya halicci Adam a'a akan sura tai ta mi wato nan sura kamanta Allah ne da abin da ya halitta eh jingina abin da Allah ya halitta ne ga Allah kama a ce baitun lahi ɗakin Allah kana nihin Allah na nan ciki na yi hakwana to don mi da an ka jingina ɗakin gare shi idafatu ta sharifin jinginawa ta ɗaukakawa don a nuna girman ɗakin sai an ka jingina shi ga Allah kamar yanzu an ka ce bawan Allah da musulmi da kairi kuwa bayan Allah ne amma da Allah ya ce subhanallazi asara bi abdihi tsarki ya tabbatar ma Allah wannan da ya tafi yaddar da bawansa wace irin ubudiyya ce wagga ubudiyya ce khassa ba amma irin waccan ta Abdullahi wanda kowa ya shigo ba wani bawan Allah ne na musamman mai daraja Allah ya yi tahiya dare da shi wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi haunan kaga ubudiyya ce khassa muna tare to don mi da an ka jingina su ga Allah su ɗaya bayan Allah akwai bayan saboda girmama su kama a ce shaharul lahil al-muharram shaharul lahil haram shaharul lahi al-muharram watan Allah sauran watanni ba na Allah bane saboda girmama watan sai an ka jingina to kaga idafatu tashrifin kenan idafa ta girmamawa muna tare to irin ta ce annabi yayyanan ala surati akan sura Allah ba surar da ta Allah ya halitta annabi Adam akan ta ba a'a suran nan da Allah ya halitta annabi Adam wa suran ta shi haka nan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wayi surat Allah to zaman suran mallakar Allah halitta Allah ce sai an ka jingina ta gare shi saboda girmamawa muna tare yanzu to yace ina yake fa hal anta ta'taqidu yanzu kai kana kudurta anna haula alladhina yadkhuluna aljanna cewa waɗannan da za su shiga aljanna ala suratul qamar akan surar wata min kulli wajhin ta kowace fuska ne na surar wata za su shiga aljanna au ta'taqidu koko kana kudurta annahum ala suratul bashari za su shiga aljanna akan surar su ta 'yan adam lakin fil wada'a sai dai za su shiga akan surar wata ga haske wal husni da kyawu wal jamali da kwalliya wastidaratul waje da kuma zagayen fuska yadda wata yake zagayayye haka fuskokin suke zagayayyu wama ashba zalika da abin da ya kama da haka ala suratul qamar akan surar wata lamin kulli wajhin ba wai za su shiga akan surar wata ta kowace fuska ba wani za ka kudurta cikin biyun ga na farko ko na biyu fayin ƙulta bil'awwal in kace na farko za su shiga aljanna akan surar wata akan kome duk yadda wata yake haka nan za su shiga fa muqta da to abinda wannan itiqadi naka yake hukuntawa annahum dakhalu cewa sun shiga aljanna ne walaysa lahum ayunun basu da idanu don wata bai da ido walaysa lahum anafun basu da hantuna jam'in anfun hanci basu da hantuna don wata bai da hanci wale salahun afuwahun ba su da bakuna don wata bai da baki ba su da ƙafahu ba su da hannuwa ba su da ciki ba su da rai ba su da mi don wata bai da rai ina fatar kun fahimta to wa in shi ina kulna in ma mun so sai mu ce dakalu sun shiga aljanna ne wahum ahjarun suna sandararru don wata sandararre ne bai da rayuwa ciki ne Allah bai nuna mana ya busa mu wata rai ba kenan za mu ɗauka sun shiga aljanna suna sandararru ba a hajarun duwatsu ba sandararru kamar yadda wata yake sandararre abinda a sandararre abinda baya da rai yana yiwa mu kudurta haka nan cewa sun shiga aljanna akan wannan sifat wa in qulta bithani in ko ka dauki ra'ayi na biyu cewa a sun shiga aljanna akan surar su ta 'yan adam amma akan surar wata ta haske da da kyawu ina fata kun fahimta zalil ishkal shikenan rikici ya goshe wannan babu babu mai ja wata bayyana kuma ya bayyana annahu la yalzamu cewa bai lazimta min kauni shay'i saboda kasancewar abu ala surati shay'i an ce yana akan sura abu an ya kuna mumathilan lahu ya kasance tamkate min kulli wajhin ta kowace fuska kamar yanzu tajbihin da akai aliyun kal asadi ali kamar zaki ne gami fi shaja'a shi ne kawai wajen shabahi amma kana ɗauka kamar zaki ne da dagi wadda zaki yake da dagi haka Allah yake da dagi kana ɗauka yadda zaki yake da kunnuwa barankan baranka haka nan kunnuwa Allah suke yadda yake da da da da da, da gashi ga jiki ne busu busu haka nan Allah yake ho ga gani yadda ya kashe mutane haka nan shi ma Allah ya kashe mutane da sauransu kaga ba haka yan an ka ce Ali kamar zaki mi zaki ya shahara da shi jarumta to ga jarumta ai fi shaja'a shine waje hushabai ba wai duk yadda zaki yake duk siffofin zaki ali ya tara su ba a'a ina fatar kun fahimta ga kanan kaman mace kaman mace ga mi ga ragganci da kasala me mace ta shahara da shi kuma bayan namiji ragganci da kasala da tsoro ina fatar kun fahimta ba ana ne kaman mace akan koce siffa ga kanan da tsoraye da yan kunne da sarka da da sauran abubuwa dai da mace take mana da su ba shi aka nufi ba amma ga mai hankali kuma mai son gaskiya fa in aba fahamuka in fahimta ka dai ta kiya wata kasar an hada ta kasa daga karɓar wannan bayani wa ƙala yace shi mai jayi yace ana la afhamu ni ban fahimci komai ba illa annahu mumathilan face cewa tunda Allah tunda annabi yace Allah ya halicci Adam akan sura tai ni ina ganin kenan duk yadda sura Allah take ana nuna annabi Adam hakan nan yake kulna sai mu ce hunaka jawabin akhir akwai wata amsa bancin wannan wa huwa shine annal idafata huna idafar da an kai nan idafa ina idafa take cikin hadisin inna Allah khalaqa Adam ala suratihi suratihi kaga an karaba ha'un akan sura ha suratihi mudafun da mudafun ilaihi ne Allah ya halicci Adam akan surarsa kaga nan idafa take ko menene mudafin menene mudafin ilaihi cikin su eh sura eh to shi an mudafin ilaihi ma da kaga an raba sura zuwa gawa zuwa ga hi hi lamiri ne na ubangiji ala suratihi ala suratil kamar kace ala suratil lahi inna Allah halaka Adam ala suratin lahi kasan larabci takwalci ne rashin basira ne yawan maimaita kalma maimakon ka ce inna Allah halaka Adam ala suratin lahi to sai ka ce da Allah sai ka kawo damiri kawai inna Allah halaka Adam ala suratihi muna tare in ka ce suratul lahi kaga mudafun da mudafun ilai Allahu shine mudafun ilaihi sura shine mudafun an raba sura zuwa ga Allahu muna tare to to mu dawo ga karatun sai ce annal idafata huna idafar da an kai nan an ka ce inna Allah khalaqa adam ala surati Allah ya halicci adam akan surar sashi Allah min babu idafatil makhluq tana daga babin an raba abin halitta ila khaliq yi zuwa ga mahaliccinsa kama a ce abdullahi kaga mudafun da mudafun ilaihi an yi idafa a abdu zuwa ga allahu bawan wa bawan allah mudafun da mudafun ilaihi allahu shine mudashi an karaba abdun shi an shi a abin rabawa muna tare yace min babu idafatul makhluqi tana wannan idafa tana daga babin raba abin halitta ila khaliqi zuwa ga mahaliccinsa fa qawluhu don haka fadar annabi da yace ala suratihi mithla qawli azza wa jalla fi adam kwatancin fadar Allah mai girma da buwaya ne game da annabi adam yace wa nafakhtu fihi min ruhi bayan na halicci adam kuma na busa mai ruhi na za ka ɗauka ruhin Allah ya ɗebo ya busa ma Adam to me yaka ne da na busa mai ruhi na ruhin da ni na halatta ruhin sai na busa ma Adam to kaga ruhin tun da mallakar Allah ne halitta Allah ya halitta sai an karaba ruhin zuwa gare shi kamar yadda an karaba abdu zuwa ga Allah an ce abdullahi muna tare ko an karaba daki zuwa ga Allah an ce baitullahi ko an karaba littafi zuwa ga Allah an ce kitabullahi ko an karaba watan muharram zuwa ga Allah an kace shaharul lahi kaga wannan duk idafa ce ta mi ta tasharifi wa ikramin idafa ce ta daukaka da girmamawa nuna daraja abu eh mithla qawli azza wa jalla fi adam kwatancin fadar Allah ga annabi adam da yace wa nafakhatu fi min bayan na halici adam kuma sai na busa mai daga ruhi na wala yumkinu bayyuwa annallaha azza wa jalla cewa Allah mai girma da buwaya a da Adama ya ba Adam juz'an wani yanki min ruhi na ruhi da yace na busa mai daga ruhi na bayyuwa hankalinka ya baka cewa wani abu na ruhin Allah ya debo wani juz'i na ruhin Allah ya debo ya ba Adam ko kana tunanin haka nan kaga bayyuwa mutum mai hankali ya tunanin haka ko eh bal almuradu a abin nufi ar-ruhu allati khalaqa Allahu azza wa jalla ruhin da Allah ya halicce ta lakin idafatuha ila Allah sai dai raba ruhin da an kai zuwa ga Allah yace ruhu ruhi ko ruhullah min babit tashrifi ta yana daga babin daukakawa darajantawa idafatu tashrifin kenan kama da ƙulu kamar yadda muke cewa abdullahi bawan Allah kaga abdu mudafun allahu mudafun ilaihi ƙa'idan mudafin ilaihi kullum kasara gare shi baka cewa abdullaha ko abdullahu sai dai abdullahi ina fatar kun fahimta madalla yashmulul kafira wannan idafa da an kai an ka ce abdullahi bawan Allah ya kunshi kafiri wal muslima da musulmi wal mumina da mumini wa shahida da shahidi wa siddiqa da siddiqi wa nabiyya da annabi duk sun shigo cikin duk ibadullahi ne lakinnana sai dai mu lauƙulna da za mu ce muhammadun abdullahi wa rasuluhu hadhihi idafatun khassa wannan idafa ce ke bantacciya ba irin waccan idafa ce in muka ce abdul bawan Allah kowa ya shigo ba kaga idafa amma kenan kowa bawan Allah ne da wanda ya bi Allah da wanda ya kibe ta kowa ba don shi ya halice mu amma akwai wata bauta kuma ke ka wallahi wanda bawan Allah ne ana cewa haka da Hausa ko ba a cewa to me aka nihi wato wani bawa ne na musamman mai da'a ga ubangiji hadhihi idafatun khassa laysat kal ubudiyyati sabiqa ba irin bautar da ta gabata in an kace abdullahi wata kunshi musulmi da kafiri da kowa da kowa ba kaga ba irin ta bace fa qawluhu fadar Allah da fadar annabi da yace khalaq adam ala surati Allah ya halicci adam akan surar sa yani suratan min as-suwarin lati khalaqa Allah ya halicci adam akan sura daga cikin surorin da Allah ya halitta wa sawara hakuma ya suranta su duk halittar ubangiji duk halittar da ka gani duniya wai wasuranta mutane wasuranta su haka wadda suke jakkai wai musu wannan sura da suke gare ta mace zai wasuranta su wadda suke kwaɗi da katumami wasuranta su duk halittar da ka gani a sura Allah ya suranta su don haka yan an ka ce sura Allah ba ana nihin wani yanki na sura Allah ya ɗebo yabba wancan ba a'a surar da Allah ya halitta muna muna tare ya'ani suratan mina suwarin lati khalaqaha Allahu yana nufin sura da cikin surorin da Allah ya halitta wa sawara ya suranta su kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce cikin Qur'ani yace wala qad khalaqnakum haqiqa mu mun ka halicce ku thumma sawwarnakum sannan mun ka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati sannan mun ka ce mala'iku usjudu li adam ku yi sujuda ga adam kaga duk surar da ka gani duniya Allah ya suranta su ko falmusawwaru wanda an ka suranta bi fatahilwa musawwaru ismul maf'uli kenan falmusawwaru wanda an ka suranta adam shine adam wane ne an ka suranta adam wal musawwiru bi kasril wawi ismul fa'ili musawwiru huwa allah mai surantawa shine allah idan to don haka fa adam ala suratin lahi adam yana akan sura Allah ya'ani yana ne annan laha Allah huwa alladhi sawwarahu shine ya suranta shi ala hadhihi sura akan wannan surar da yake allati allati tu'addu wadda ake kidan yawa ahsana suratin mafi kyawun sura fil makhluqat cikin halittu laqad kamar yadda Allah ya ce laqad khalaqanal insana haqiqa mun halitta dan adam fi ahsani taqwimin cikin mafi kyawun kima surar da mun kawa ɗan adam daga cikin surorin da mun kawa halittunmu surar ɗan adam ta fi koce kyau ji kaga jaki da Allah ya shi hannu hudu Allah ya mai ko kawo hudu Allah ya mai duk unhwani ya kai da su ga tahiya amma mu da ya muna sai an kai su fiyarin ɗin biyu mu yi wanki mu yi rubutu mu ci abinci mu yi ɗahara mu yi duk abin da muke so da hannu biyu a yi tuƙin mota da tuƙin mashin da sauran abubuwa da hannu biyu ƙafafu su muka tahiya da su jaki duki yake 24 hours amma kai tsaye ɗaya hake in ka duka sai dai in sallah ka zo yi ko ko wani aiki za ka yi wanda aka yi duki kamar wanki ko wani abu ina fatar kun fahimta kaga amma shi jaki babu wanda za a iya tahi tsaye da gani maciji shi ko kwanci yake bisa ciki malalala kai ku ga kanan ciki iyaka ka cika shi da to a yi ta tahiya shi ko kwaɗo tuma ya kai tsol inda an yi mutane irin kwaɗi masu jiki ƙaƙa za su yi yan an kasa wani tuma eh ka gani to kaga don haka surar ɗan adam ta haiko kowace sura shi ne ce laƙar halƙanar insana haƙiƙa mun halicci ɗan adam fi a san cikin mafi kyawun ƙima mafi kyawun sura kenan fa'ida fatullahi sura don haka raba surar da Allah ya ilaihi zuwa gare shi min babi tasharifi yana daga babi na darajantawa idafa ce ta tasharifi ka annahu ta'ala kama Allah maɗaukakin sarki ita na bi hadhihi sura ya kula da wannan sura wa min ajli zalika saboda haka la tudrabul wajo ba a bugun huska mutum ko laifi yayi ma ko ɗanka ko bawanka ko mi do halitta Allah bai halatta ka bugi huska ba marin fuska haram ne da wani zai kwada ma mari ya kai shi kara kotu ba za a ce ka rama mari ga akwade ka ga huska ba sai dai akwade ka gaba ko wani wuri ga jiki fuska daraja gare ta duk kimar dan adam tana nan ga fuska tai in dan adam ya to yana za a fara dibi fuska da zarar an samu matsala an samu matsala ko yana kafafu na wanke shi kafafu ne yana da kyau amma fuska ta yi ga ta nawa da Allah ya ta kace kace ne in fuska ba ta yi kyau ba ana dibin ciki ko kafafu ko hannuwa to kaga duk kimar dan adam tana nan ga fuska to shi yasa an ka hana taba fuska don haka haramun ne marin fuska da matarka da danka da bawanka da daidai da jakinka bai halatta kamar fuska sai dai abu jiki fatu ibuhu don haka in kan buge shi ga fuska sai ka aibanta shi hissan aibantawa ta ne ta bayyane wala tuqabbihu hakan ga kuma baka baka ce mai qabba hakan lawa ko qabba Allahu waje haka fata qulu ka ce qabba Allahu waje haka Allah ya muna na huskarka wa wajaha man ashbaha waje haka da huskar duk wanda yayi kama da huskarka kaga an hana a ce mutum qabba wala tuqabbihu wala ta daribil waje can ga haƙoƙin mace akan mijinta kakkabu in ta yi ma laifi ba an ce a buga ba to kakkabu gi fuska wala tuqabbe kuma kakka munana mata ma'ana kakka ce qabba haƙin lahu Allah ya munana fuskarki yana cikin zagin larabawa sai a ce mai qabba Allah wajhaka Allah ya munana fuskarka fatu ibuhu ma'anan in kace ma mutum qabba Allah wajhaka to kaga ka aibanta shi ga ma'ana amma in kan buge huskar ka aibanta shi aibanta ta haƙiƙa ne muna tare famin ajali annahu sura to saboda girman cewa shi annabi adam sura ce allati sawara hallahu wadda Allah ya suranta wa adafaha ila nafsihi kuma surar gada Allah yawa annabi adam ya raba ta ga kai ne ta sharifan saboda darajantawa ta kariman da girmamawa la tuqabbiha to kada ka munana ta da aibin hissiyin da aibi wanda an bayyananne wala bi aibin ma'anawiyan hakan ga kakkamuna na suran nan da aibi na ma'ana kada ka buge su kada ka buge fuska kada ka ce qabbaha Allahu waje haka muna tare don hakan ga wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce khalaq Allahu adama ala surati babu wani iskali ciki ba a kamanta Allah ba a kamanta annabi Adam da Allah ba a'a wannan idafa idafa ce ta tashrifin wata karimin idafa ce ta darajantawa da girmamawa ma'ana suran nan ta adam mai kyau to Allah ya halicce ta ba wai ana nahin wani yanki na sura Allah ya ɗebo ya ba adam ba kamar da yace ma annabi Isa wa ruhun minhu ruhi ne na daga Allah wani yanki na ruhin Allah an ka ɗebo an ka ba annabi Isa da annabi Adam a'a ma'ana ruhin na annabi Isa da annabi Adam duka halittar Allah ne to abin da annabi ke nuni cikin wannan hadisin kenan to Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai mu tsaya nan ko to